بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar ɗaya ga watan rabi'un sani hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da 31 ga watan disamba shekarar miladiya ta 2016 wannan shine kasad na 85 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin iqtida'us siratul mustaqim li mukhalafati ashabil jahim wallafar shekul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa littafin Iqtida'us Siratal Mustaqim yana karantar da mu ne aqidar musulunci dangane da alwala wal bara ibn Taymiyyah yana kawo mana ayoyin alqur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da fassarar da ainihin wato malaman magabata suka yi musu dangane da hani da musulunci yayi na kwaikwayon kafirai akan al'adunsu da ɗabi'unsu da tafarkinsu da irin ainihin yadda suke gudanar da rayuwarsu Allah ya saka mashi da alkhairi muna tattaunawa a cikin bayanan da ibnu taymiya yake mana dangane abin dangane da abin da ke da alaka da ziyarar kabari menene ya halasta menene bai halasta ba meye bai kamata a yi ba menene ya kamata a yi da makamantansu kafin mu je cikin karatun akwai wani dan tambihi kaɗan dangane da wasu masail da muka ainihin karanta a baya waɗanda suke da alaka da ziyarar kabari din waɗanda muka ji maganganu daga ainihin malam Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen akan wasu abubuwa akwai ta hakikin da ya kamata mu karasa wanda lokaci ya kure bayan an tashi kuma akwai dan uwa malam Abdul Wasi ya kara mana tambihi akai Allah ya saka mishi alkhairi a ta takeice jama'a zan karanta mana ru'usul aqlam ne kawai daga littafin ahkamul janaiz wa bid'uha na malam Muhammad Nasiruddin al-Albani a inda yake cewa ziyaratul quburi la dubba ko ka'idojin ziyarar kabari yace gaba ta 118 yace wa tushra'u ziyaratul quburi lilitti'az biha an shar'anta zuwa ziyarar kabari ne dan ka je ka wa'azantu ka dau izina wa tadhakkurul akhirah kuma dan mutun ya je ya tuna lahira sharitata Allah ya kula indaha ma yughdibu rabb da sharaɗin karka je ka faɗi abin da zai fusata Allah subhanahu wa ta'ala a wannan wajen, ka du'a'il maƙaburi, daga cikin abin da idan mutum ya yi a kabari, Allah zai fusata shi ne mutum ya je ya yi addu'a ya roƙi na cikin kabarin wata bukata, walisti ghasati bihi ko ka je kana neman agaji da mutumin da ke kwance a cikin kabari min dunillahi ta'ala kuma bayan Allah Ubangiji madaukakin sarki, au tazkiyatihi ko kuma ka je kana tayaban shi kana ta yaban shi kana nuna cewa ya riga ya tsira saboda mutumin kirki ne ko wali ne ko wani babban mutum ne wal qat'i lahu bil janna ko kaje kana cewa ai wani dan aljanna ne a kabarin sa wannan ainihin fiqhun da mala albani ya kawo kenan sannan ya ta kwararo hadisai waɗanda suke ainihin wato suke tabbatar da haka sai ya ce wan nisa'u karrijali fi istihbabi ziyaratil quburi da maza da mata daidai wa daida suke wajen ainihin mustahabbancin ziyarar kabari ma'ana fatawashi sabanin fatawan malam Usaimin wanda yake cewa duk da an halasta wa mata ziyarar kabari to amma ba daidai bane su yi nufin ziyarar kabarin ya zama ita ce asalin abin da ya fitar da su daga gida wannan magana ta malam Usaimin tana da rauni babu shakka halascin ya shafi maza da mata kuma babu laifi tun daga gida ya zama mace ta fita ne da niyyar zuwa ziyarar kabari abin da aka hana shi ne yawaita zuwa da kuma saboda yawaita zuwan ta zai iya ainihin jawo na farko tukuna za ta dayya'a ainihin wato haƙoƙin mijinta da iyalanta yawan fita ga mace yana kawo rauni da kuntatawa ga iyalanta da mijinta shi sa hatta sallar farilla ba a wajabta musu fita gare ta ba aka ce su yi a gida saboda su zauna su kula da iyalansu da mazajinsu a yayin da namiji wajibi ne in ya ji kiran sallah ya fita to mace ba wajibi bane a kanta saboda mene saboda kulawa da gidajensu ba wannan na daga ciki sannan kuma saboda kai zama zari'a zuwa ga su mai da abun biki dan su mata wasu halittu ne masu son nishadi komai suna son a sakata a wala to koda ba wurin sakata da walawa bane idan suka samu sultani akan shi ya zama suna ta cewa akan abin za su iya rikita da shi su mai da shi biki za su iya mai da shi kishi da gasa wance ta je nima sai na je sai zama yanzu ba neman ainihin lada suke yi ba ai wance ta je kabarin mijinmu da ya rasu nima sai na je ko mahaifinmu ko malaminmu ko an ce su wance suna zuwa mu ma bari mu shirya mu je duk irin waɗannan ɗabi'un na mata su ne suka jawo sai aka wato sanya a abin nan yan bago aka sanya tarnaki akan yawan zuwan nasu kar su dinga yawan zuwa don haka amma dai aslan ya halasta su je nan ma ya kawo hadisai waɗanda suke tabbatar da haka daga ciki shine akwai hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka zo cewa manzo Allah ya koya wa Aisha addu'a zuwa ziyarar kabari din to me zai sa ya koya mata idan ba yana nufin su je ba su mata da kuma asalin lafazin cewa da na hana ku yanzu ku dinga zuwa sai kuma ya kawo wata gaba da zamu zo mu ji ta anan gaba ita ce wa yajuzu ziyaratu qabril na'am sai ce walakin la yajuzu lahunnal iktharu min az-ziyarati wa taraddudi alaiha sai dai bai halasta su dinga yawaita ziyarar kabarin ko su dinga kaiwa suna kawa ba li'anna zalika qad yufdi bihinna ila mukhalafati shari'a saboda wannan zai iya jan su zuwa ga saba wa shari'ar Allah min mithli siyahi su je suna ta ainihin daga murya da ihu wattabarruji da kuma fita yawan fita da suke yi ko fita tsirara wattikhadil quburi majalisa linnuzha ko su mai da kaburbura wajen shakatawa ya zama an mai da shi kaman wani park inda za a je a fita a zauna a ci abinci a shakata watdhi'il waqti fil kalamil farik da kuma bata lokaci wajen yin magana da bata da amfani kama huwa mushahadin al-yawm fi ba'd al-bilad al-islamiyya ya ce kamar yadda a yanzu muke gani gashi nan a duniya haka take faruwa ire-iren waɗannan abubuwa sai gaba ta 21 da yake cewa 121 da yake wa yajuzu ziyaratu qabri man mata ala ghairi al-islami lil ibrati faqat ya halasta aje a ziyarci kabarin wanda ya mutu ba akan musulunci ba dan aje a dau izina daga ainihin rayuwarsa da yayi da mutuwarsa sannan sai ya ce wa amma qira'atul qur'ani inda ziyaratiha famimma la asla lahu fi sunna karanta alqur'ani a bakin makabarta sanda aka kai ziyara to wannan na daga cikin abin da kwata-kwata shi ma bai da asali a cikin sunna kamar yadda muka ji sannan ya ci gaba da cewa wa yajuzu raf'ul yadaini fi du'a ilaha ya halasta a daga hannaye biyu nan mana daga cikin ranar da malam Usaimin shi kuma yayi ainihin wato tawakkufi malam Albani ya ce ya halasta a daga biyu hannaye biyu wajen addu'a a kabarin saboda hadisin Aisha wanda ya zo da cewa manzon Allah sallallahu ya tsaya a baki'a yana yin addu'a sai ta ce thumma rafa'a yadai sannan sai ya daga hannun shi yayin addu'a thumma sarafa sannan ya juya al-Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi da Malik a cikin Muwatta da al-Imam An-Nasa'i da makamantansu hadisi ne sahihi insha Allah Mal Albani ya hassana shi sai ya ce walakinahu la yastaqbilu al-qubur hina ad-du'a laha sai dai mutum ba zai fuskanci kaburburan ba sa'ad da zai musu addu'a balil ka'aba sai dai ya fuskanci alƙibla ma'ana sai dai zama yana kallon alƙibla kai ya zama yana kallon kaburburan ya kalli alƙibla saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yin sallah ana kallon kabari to kuma idan ka kalli idan ka kalli kabari kana sallah kana addu'a addu'a ibada ce sai zama kamar kana sallah kana kallon kabari ne to shikenan sai kuma wajen sallama jama'a gashi ya kawo daga littafin mirqatul mafatih cewa malam mai mirqatul mafatih ya tattauna akan cewa abin da ya kamata annal mustahabba fi halis salami alal mayyiti an yakuna wajhahu li wajhil mayyit sada zakai mamacin sallama ya zama fuskar ka tana kallon fuskar shi shine ka bullo ta gabas kenan wa an yastamirra kadhalika fi du'a aida to nan ne inda ba daidai ba wajen dai sallamar haka abin da za a yi kenan sai ka bullo ta gabas kai musu sallama ko ka yi ma wannan kabari na musamman sallama sannan kuma sai ka juya kalli alƙibla sai ka ci gaba da ainihin addu'o'i wannan kawai ru'usul aqlam ne yan uwa su koma su nemi kasusuwan da mala albani marigayi namu Allah ya gafarta mishi yayi na karantar da littafin ahkamul janaiz wa bid'aha zaka ji bayanai dalla dalla dan game da haka insha Allah Allah ya sa mu dace to sai mu koma cikin littafin inda mala yake cewa wa qad sabata anhu annahu ba'da uhudin bi thamani sinina kharaja ila shuhada'i ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama cewa bayan shekara takwas da yaƙi shekara takwas da yaƙi yin yaƙin Uhudu ma'ana a shekarar ƙarshe ta rayuwarsa kenan domin an yaƙin Uhudu a shekara ta biyu bayan hijira to a wajejen shekara ta goma gab da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya fita zuwa ga makabartin shuhada Uhud fa salla alaihim ka salatihi alal mayyit yaje musu salla irin yadda yake ma mamaci salla warawa Abu Dawuda an Usman ibn Affan radiyallahu anhu qala al-Imam Abu Dawuda ya fitar da hadisi daga Usman dan Affan Allah ya kara masa yadda yace كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الدفن من دفن الميت وقف عليه فقال من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا كسنتي idan ya gama rufe mamaci sai ya tsaya akan kabarinsa sai ya ce istaghfiru li akhikum ku nemi Allah ya gafarta ma dan uwan ku dinnan da aka rufe yanzu wasalu lahu tasbita ku roki Allah ubangiji ya bashi ainihin tabbas ya bashi gamdakatar wajen amsa tambayoyin mala'iku fa innahu al'ana yus'alu dan yanzu dinnan ana yi masa tambayoyi wannan hadisi al-Imam Abu Dawuda ya fitar da shi da isnadi wanda yake ingantacce haka wancan na farkon cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita yaje yayi addu'a yayi sallah a bakin kabarin ashabu Uhud wannan kuma Bukhari da Muslim suka fitar da wannan kissa duk wannan yana tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yaje kaburbura addu'ar da yake shine wadda za ta amfani mamatan وقد روي حديث صححه ابن عبد البر ارويته وانا حديثي وند ابن عبد البر يا انغنتا شي انه قال cewa manzon Allah ne ya faɗi cewa ma min rajulin yamurru bi qabri rajulin babu wani mutum da zai wuce ta kabarin wani mutum kana ya'rifuhu fi dunya kabarin wani wanda ka san shi ya san ka a nan rayuwar duniya fa yusallimu alaihi in ka zo wucewa kai mushi sallama illa raddallahu alaihi ruhahu Allah zai mayar mishi da ransa hatta ya rudda alaihi salam har sai ya mayar maka da wannan sallamar da kai wannan hadisi kamar yadda malam ya ambata a al-Imam ainihin As-Suyuti ya kawo shi a cikin littafin Jami'us Saghir haka al-Imam tun kafin shi Al-Khatib al-Baghdadi da Ibn Asakir duka sarwaito wannan hadisi da isnadojin su sai dai kamar yadda Ibn al-Jawzi ya faɗa a cikin littafin shi na maudu'atul kubra yace wannan hadisi bai tabbata ba koda kuwa ibnu abdul barri ya inganta shi a cikin al-tizkar da littafin at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid haka bayan shi ma abdul haqq al-ishbili ma ya inganta shi amma dai sahihiyar magana hadisin bai tabbata ba malam albani muhammad nasir din a cikin littafin ad-da'ifa lamba na 4493 ya tabbatar da raunin wannan ainihin riwaya ya biya tattauna dalla-dalla game da ainihin wato rashin ingancinta wallahu ta'ala a'lam waruya fi talqinil mayyiti ba'da dafni hadithun fihi nazarun malan ainihin wato ibnu taymiya yace an ruwaito game da yima mamaci talqini shine irin talqinin da ake bayan an rufe mamaci wani ya tsaya akan kabarin yace ya fulana ibn fulanin qul idza sa'alaka munkarun wa nakirun man rabbuka faqul rabbi Allah wa idza sa'alaka kaza kaza faqul ma kaza a zauna kama ana bashi satan ansa to wannan irin talqinin hadisin da aka ruwaito malam yace akwai tababa game da ingancin shi babu shakka wannan hadisi bai tabbata ba hadisi ne munkari malamai sun yi watsi da shi duk da ike in kun tana mun karanta a baya akwai har malamai da suka bada fatawa ai aiki da shi kaman al-imamu abu amr bin salah wanda malamai sun mai mishi da martani shi kuma zallar da ya samu game da matsalar shine ta yadu a zamaninsa mutanen garinsu sun saba ana yi da haka kawai sai ya goyi bayansa a kai ya ɗanyi wasu 'yan kwaskwarima da dabaru irin na malamai amma wasu malamai sun mai mishi da raddi a kai kamar izuddin ɗan abdulsalam da makamantansu a takaice jama'a wannan abu bai tabbata ba kuma a yanzu ma ba al'ada ce da musulmai suke yi amma matsayin shi na al'ada 'yan shi'a yanzu da sauran 'yan bid'a su ne suke irin wannan kamar yadda kowa ya sani a nan garin zariya zazzaki da ɗan shi ya shi suka mutu haka ya je tsuguna bakin wannan kabarbura ya ta karanta ire-iren waɗannan addu'o'i nasu na 'yan shi'a yana musu talƙini kowa ya gani bidiyon ya yi ta yawo a hannun mutane kowa ya gan shi yana karantawa da ƙyar don da karatun ba wai ya zauna mashi yadda ya kamata ba ne yana ta biyawa haka kamar kamar na masu kwanta da baƙiyan islamiyya yana ta biyawa yawa ne iza ja aka munkarin wani kirin wasa alaka fa kullum fa ma rabbi allahu wa muhammadun nabi wa aliyun wasi wa husaini imami wal mahadi muntazir kaza kaza haka dukkan ta wannan fasikancin kowa ya gani to ba addinin musulmi bane jama'a babu hadisi tabbatacce akan shi talqini wanda ya tabbata a sunna shine idan mamaci ya zo mutuwa wanda suke wurin su lakkana mai kalmar shahada kaga wannan kuma shine wanda ake wasa da shi wanda ya tabbata a sunna a ta magana da ta aiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da sauran magabata na kware sun yi aiki da ita to shine abin da ya kamata a yi a kira sunan mutum a ce ya kaiwa ne faɗi kalmar la ilaha illallah malaman fiqh ne suka ce ka a ce mishi ka faɗa dan kai ya ce na ki na faɗa din sai a samu matsala kaga wannan wani zato ne kawai yawwa abin da ya tabbata manzo Allah ya ce ya am qul la ilaha illallah kalimatun ahujju laka biha indallah to abinda za a faɗa kenan sai a kira sunan shi ko wani suna ko lakabi ko wani mukami da ake kiran shi da shi a ce ya wane ko ya ranka ya dade ko alhaji ka faɗi kalmar la ilaha illallah Allah ubangiji ya karba maka in aka samu yadda aka dace ya faɗa shikenan fa biha wa ni'mat idan ko ba a samu ya faɗa ba yadda ka iya innaka lan tahdi man ahbabt Allah ya tsare mu na'am amman shi abu talibin eh a'a ba za a ɗauki shi a matsayin haka ba duka har musulmi idan an laƙana wa musulman ma yi waɗanda suke cikin musulmai ma za a ana laƙana musu kulla ilaha illallah eh kwarai kuwa mai zai bambata ba zai ci mashi ka cewa ai kullum ba ta da alaka da yanayin mutumin umarni ne ko shawara ko irshadi ko ban fahimci abin da yake so ya ci ba eh eh kamar da muka bayyana ba a cewa kace eh to idan musulmi ne kace kace ganin to sai zama in musulmi ne ba sai an ce kace ba amma idan tsuran kafiri ne shi sai a ce kace haka kake gani to wannan tafrika ni ban taba karanta ta ba ban taba karanta ta ban san kuma wani malami da ya faɗe ta ba kuka karanta wani je to wallahi ban taba karanta ta ba amma na san hakikin da malamai suka yi ko da anan cikin akamul zanaizi shine cewa lalle a ce a ce da mutum ya ce qul la ilaha illallah da a ce a ce mishi qul din kace kuma suna cewa saboda kar in yazo kuma ya hada da qul din ko sai zama kamar bai faɗi la ilaha illallah ba to ya kaga in ya ce qul la ilaha illallah ne ta ce ta ƙarshe al-imamu abu hatim razi shi da yazo rasuwa ma sai da ya dawo da isnadi gaba ɗaya tun daga kan malamai har zuwa kan magana حدثني فلان عن فلان عن فلان الذي قال سلم أن من كان آخر كلام لا إله إلا الله قال لا بيت هكذا من ذلك sai da ya dawo da isnadi sai da ƙarshen magana shi la ilaha illa Allah to abin da ake nema shi ala ayi halin dai a tsaya akan abin da ya tabbata shi ne ba la kar mutane su yi kawo dabara dan aiki da za ka yi wa Allah dabara wai mutumin da Allah ya kira dan ai ga ga ga ga ga kauna ya fada ya Allah ko ta al'ana ya fada da ko Allah ya ce da ne yake amintu Allah la ilaha illallah amana bihi dawi ya fada ya fada la ilaha illallah hata da ya ta yake da ya ta wata wannan ma bawa da zai rasu suna mushi fatan rahama ne suna mushi dakkana mushi idan Allah ya nufe shi da wannan fatan da muke mushi Allah zai ba shi da Allah bai nufe shi ba zai ba shi in Allah bai nufe shi ba ko da mun wata dabara ya faɗa akwai mawani da za ta hana Allah ya karɓo mun zai yi tsoro abubuwa masu alaka da wannan wani game da irin zuwa su bayyana falala ta bani da salati da wasu hadisi falala ta yawa cewa ba kawai da zaran kai shike nan falala ta bane akwai mawani akwai abubuwan da suke zuwa su ga tsakanin da tsakanin da su ga ba malin ci gaba da cewa lakin amila bihi rijalun min ahli sham al-awwal sai dai wannan hadisi na talqini an samu malaman kasar sham da wasu malamai daban na wasu wurare na farko farko sun yi aiki da ita wannan ainihin talqini ma a riwayatihim da suna masu ruwaito wannan karatu فلذلك استحبه أكثر أصحابنا وغيره ذاك مكي يوم أين واجه ما لمه جوته كأين في باية فلا حديث يلو أكثر حتى بالنسبة لأنه شو حتى ما لمه حديث حديث في أبدياء المقدس في كرم حديث أما كان إلى الله جل yin jami'a cikin majmu'ul fatawa ya tsaya dalla dalla game da wannan matsala haka al-imamu ayyukan wato Muhammad bin Ali al-Bukhari wani jami'a cikin ahadithul mawdu'a haka mun karanta a cikin jabul ma'adina shekhu Ibrahim Sani cikin sanin jami'a a ga duka da cikin jabul ma'adina mun karanta matsala wacce ke da alaka da wannan ke kawo magana ya rabu هذا هو addu'a ga wanda yake yin sallah da sa'in musulmi da kuma sauran musulmai wanda titin wajibi da du'a da kuma keɓance mamacin da yi masa addu'a wa haza kullu kaga wannan gaba ɗayan shi wa ma kana mithluhu min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da abin da ya zama irin shi na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alaihi sabiqun al-awwaluna da abin da ya zama magabata na farko suna akai wannan ya san wannan ziyara da abin da magabatan kwarai annabi sai da abai da talibai suka yi iya wannan shi ne abin da Allah ya sa wanda bi kanu ya kallo da da kabrin da bi kanu kuma wa bai salaf iya wannan suke yi a gurin kabarin da Allah ya Madina sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya kare da aminci Allah ya rubuce shi alaihi salatu wassalam iyanin shi ne addini duk abin da ya wannan ci wannan ba addini ba warawa ibn batta bin ibad al-imam ainihin ubaidillah ibn muhammad ibn batta al-ukbari babban malami daga cikin malaman hanabila masanin ilmomi daban-daban ya rayu a karni na kudu ne ibn batta ya rasu ya da shekara ɗari uku da ainihin tamanin da bakwai kuma shekara dubu ɗaya shekara a cikin da ɗaya ke Allah ya gafarta wannan malami a cikin al-ibana tabbata na al-aqida da isnadi sahih isnadi ingantacce ne babba ya ruwaito an mu'ad ibn mu'ad daga mu'ad dan mu'ad al-ambari haddathana ibn aun mu'ad dan mu'ad yace ibn aun ya ba mu hadisi qala ibn aun yace sa'ala rajulun nafi'a wani mutum ya tambayi nafi'u maula ibn umar فقال هل كان ابن عمر يسلم على القبر shin Abdullahi dan Umar ya kasance yana yin sallama yana yin sallama ga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai na ce yace na'am kwarai ko yana yin sallama ga kabarin da kadra aiki mi'atan aw akthara min mi'ati na gan shi so 100 ko fiye da so 100 kana ya atin kabara yakan je wajen kabarin ويقوم عنده سيحيا أوجه ويقول فيه السلام على النبي السلام على أبي بكر السلام على أبي قال أمس الله سبتك من زم الله قال أمس الله سبتك أبو بكر قال أمس الله سبتك مهي يا عمر ذكرت أو وجه الجاهل وفي رواية أخرى أو رواية رقم دبن ذكرها الإمام أحمد سجد بها الإمام أحمد يا أمس وأن رواية تبي ya kafa hujja da ita ya ce sun mai da zarar ya gama mutu wannan sallama shi zuwa ya da hadal asaru hawa ku malikin bin muwatta wannan ainihin asari malik ya fitar da shi a cikin muwatta muwatta bin malik ya fitar da na fata wa ziyatul kubur da'idatul bayan da zama magana a kan wannan shi ta ziyarar kabari da wato ta halatta a dunkule ta halatta kuburan wato har kaburburan kafirai waɗanda su mutu a kan babu da su da kai ziyarar kabarin su waɗanda su ba da ɗaukar sun da su da su an abin kurera ta fara a cikin littafin da su da su daga sahabi abu hurairah قال يسير قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم رسول الله يسير ربي ان استغفر ما لي يسجد الله قلوبنا وبان جاما نوقع بمحيطياتا ان يسجد نوقع متجافر ولم يأت ان البان وسأظن ان ازور قبره نار تألق قلوبي وبان جاما نوقع abin da Allah ya mu da kabarin na kai na gani yaji da ke lokacin arziki na hanyar da shi aidan a cikin da da da da wa abkaman haula ai ya sanya waɗanda ke kewaye da shi su ma suke da kuka saboda kukan da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya fara sai manzon Allah ya ce فأذنت ربي أن أستغفر لها ولم يأذن نارو الله سيدي يبان جامع ونيمة متجافرة الله يبان جامع واستأذنته في أن أزور قبره ناني نور وزن الله سيدي ناني من الله وليك يبان جامع إذا شبر انت يا بان جامع فأذن لي يبان جامع فزور تريد زيارة قبر برا إنها تفصل القوم أنا أنا مكتب wannan hadisi suna da kuma kuma waɗannan hadisan da ire-iren su za ka ga su ne suke wa mutane nauyi suna yi wa mutane nauyi saboda hali ba saboda ba saboda hadisi ne ba saboda hali mutane su ga musulmin iyayen su musulmin da ba ba kuma to ya za a yi wannan magana wannan magana dai jama'a annabi ne shi da kuma ba wani ne ba dan ana aibata zala cewa suna sun kiyaye mutane sun kasa gane wajen da wato sun ce a da abin da yake wajen da ya ce kowa na cikin hajji da tsari da nisa orientation da aka yi magana da wajen yadda yake kawai da yake cikin al-misali ya cikin kari a cikin alfan musulmai da duk inda aka san tarbiyya tabbas ana girmama iyaye wajibi na girmama iyaye wanda duk kuma bai girmama iyaye ba ana ganin shi a matsayin dan banza a matsayin fitsararre a matsayin wanda ya asara a matsayin wanda tun anan duniya sai ya gani amma yanzu turawa wannan bai cikin al'adu ba ya cikin al'adar turawa ce yanzu girmama iyaye suna ganin su da iyayensu kamar wasu abokai ne za su iya shiri za su iya batawa za su iya tuhuma juna zai iya kai baban shi kotu zai iya yin bara'a da babansa mace za ta za ta elopin za ta bi wani namiji ta kyala mahaifinta da sauransu a al'ada su sun yadda da wannan mata aure tana da saurayi ana yin ma mata aure tana da miji guda biyu duk al'ada su da orientation ɗinsu ya saba da wannan suna iya yin wani ya kamata abin rayuwar duniya na ko ina iri daban al'adu da tafarki da sauransu to idan aka zo magana addini zai yiwa ka ɗauko wannan asifar ka kawo tafiya ne wannan shi ne kuskuren da mutane su fara a nan ƙasa yanzu wannan wata fitina ce da a ta yan izara ta kuma a ta yan izara wannan munafiki ne gaba tsoron karfin da wani abu da mai zan Allah ya dace ابن عبد المطلب وآمنة بنت وهب وعبد المطلب babu da ke gani a kan ambatan abdullahi dan abu musalli ma'aikin da Allah sallallahu alaihi wasallam da amina su yar wahab uwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abdul musalli bakan manzon Allah gashi ce akhbarana muhammad ibn al-hasan ibn muhammad ibn al-wa'id قال أخبرنا أبو الحسين ابن يحيى ابن الحسين بن إسماعيل الحسني العلوي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسين بن علي العلوي الحسني بقراءات عليه بالكوفة قال حدثنا زيد بن حاجب قال حدثنا محمد بن عمار الحفار قال حدثنا علي بن محمد بن موسى الغطفاني قال حدثنا محمد بن هارون العلوي المصري وحدثني محمد بن علي بن حمزة العباس قال حدثني أبي قال حدثني علي بن موسى بن جعفر wannan daga cikin matsala Ali ibn Musa ibn Zama da shi da wancan na farko malamin malamin shi Abul Husayn Yahya dan Husayn sai Isma'ila al-Hakami al-Alawi yace haddathani an Ja'far ibn Muhammad an Abi daga Ja'far dan Muhammad daga baban shi Muhammad dan Ali kenan an Ali ibn Abi Ali ibn Husayn an Abi daga baban shi Husayn dan Ali kenan an Ali ibn Abi Talib qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aka ce wai Ali ne wai yace wai manzon Allah yace habata alayya Jibra'ilu fa qala Jibril ya sauko waje na sai yace mun ya Muhammad inna Allah yuqri'uka salat Allah yana gaishe ka wa ya kulu laka ya ce kuma inni haramtun nara ala sulbin anzalaka min wa batsanin hamalaka ni Allah na haramta wuta akan gadon bayan da ya tsigar da maniyin da aka haife ka da mahaifar da ta ɗauki cikinka wa, wa, wa, wa hijirin kafalaka da kuma cinyar da ta rene ka wa ƙulfi ya jibra'i bayyalli sai na ce ya jibrilu ka bayyana mini ban gane wannan karatu ba fa qala sai ya ce amma sulbu fa abdullahi wannan gadon baya shine abdullahi mahaifinka wa ammal batnu fa amina bintu wahab cikin kuma shine amina yar wahab wa ammal hijru fa abdun fa abdun ya'ani abdul mutallib wato abdul mutallib wa fatimatu bintu asad da kuma fatima um bintu asad mahaifiyar sayyidina ali kenan inda ke ita wannan zamu zo mu ji cewa musulma ce sahabiya ce sai malam jauzani ya ce haza hadithun mawdu'un batil wannan hadisi ne na ƙarya barna ce da shi suke hujja zaka ji ana faɗan shi a maulidi da wa'azozi na rajji cewa Allah ya aiko jibril ya gaya mushi da sauransu fi isnadihi min al-majhulin ghairu wahid a cikin isnadin shi akwai majhulai fiye da mutum daya qala abu hatim muhammad ibn hibban ibn ahmad al-basti al-hafiz al-imam ibn hibban yace ali ibn musa ibn ja'far wancan aliyu dan musa din ja'farur riba wanda yake jini manzo Allah ne yarwi an abihil ajaiba yana da abubuwan ban mamaki da yake ruwata daga baban shi rawa anhu abu salti wa ghayruhu ka annahu kana yahimu wa yukhdi yana kurakurai yana bankaura وسألت الإمام محمد بن الحسن بن محمد عن حال أبي الحسين يحيى بن الحسين بن إسماعيل الحسني العلوي na tambayi malamina a cikin isnadin nan gashi nan malamin shi shine Muhammad dan Hassan dan Muhammad Alwa'i yace na tambaye shi game da nashi malamin da yace ya koya mai wannan hadisi Husain dan Yahaya dan Husain dan Isma'il al-Hasan al-Alawi wa qala yace kana rafidiyan rani bakin dan Shi'a ne wa ma'a hadha kana yadda al-imamata wal khilafata bi Jilan ya ma taba da'awai shine halifa a garin Jilan wajtama alaihi khalqul kathir halittu suka tare da dama suka zo bayan shi akan wannan tawaye wa na'udhu billahi minash shaqawati wal qatla muna roƙon Allah ya kare mu daga talauci da tsiya ta lahira jama ku ji hadisi wannan hadisi ne na ƙarya kai tsaye da shi ake kafa hujja cewa wai an tashi sun tuba sai malam ya ci gaba da cewa a lamba ta 207 yace akhbarana abdul malik ibn makki ibn banjir الحافظ قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن حارث الخطيب البغدادي في كتابه قال أخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر بن محمد بن إسماعيل الأخضر ابن الأخضر قال حدثنا أبو حفص عمر بن الشاهي قال أخبرنا محمد بن الحسن بن زياد مولى الأنصار قال حدثنا أحمد بن يحيى الحضري غير قسم ولد كده مطلع بمكة shine mai tafsirin ainihin wani tafsiri nashi da ake ce mishi a wannan shine an-naqash Ahmad ibn Yahya al-Hadrami an-naqash mai tafsiri wani tafsirin shi wanda yake fataccen tafsiri yace haddathana Abu Awana Muhammad ibn Yahya ar-Razi shi ma wannan maturuki qala haddathana Abdul Wahhab ibn Musa shi ma maturuki an Abdurrahman ibn Abi Ziyad shi ma wannan da'if kaji da falkuli na mutane masu rauni ga sunan suna bin bayan jini an hisham bin urwa an hadisi an aisha an annabi sallallahu alaihi wasallama anna nabi sallallahu alaihi wasallama nazala ila al-hazuni qatiban hadin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka ya yada zango a wani wuri mai suna al-hazun inda kabarin yake kenan yana cikin bakin ciki da damuwa fa aqama ma sha Allahu azza wa jalla ya dade a wurin cikin bakin ciki sun maraja'a masrura sai ya dawo cikin tawagarsa aka ga yana farin ciki wa kuntu ya rasulullah yana ce da shi ni Aisha ya manzon Allah me ya faru ne nazalta alhazuna kadiban hazinan fa aqamta bihi ma sha Allah thumma raja'aka masrura da ka tafi wancan wurin cikin bakin ciki yanzu kuma ka dawo da farin ciki wa qala yace sa'altu rabbi azza wa jalla fa ahyani ummi fa amanat bi thumma raja'aka Allah Ubangiji na na roka ya tasan mini uwata ta yi imani da ni kuma ta koma ta kanta ta haza hadisin bari alaihi wannan hadisin banza wa Abdurrahman haza Abdurrahman din san yace qala ibn al-Ballabi wa Muawiya ibn Salih an Yahya ibn Ma'in annahu qala Abdurrahman ibn Abi Zinadi ba'in inji ya dan Ma'in وقال أحمد ابن محمد بن القاسم بن محرز سميت يحيى بن معين يقول ابن أبي الزناد ليس ممن يحتج به يحتج به أصحاب الحديث ليس بشيء wannan baya cikin mutanen da malaman hadisi suke hujja da shi wa qala muhammad ibn usman ibn abi shayba samitu aliyan ya an ibn al-madini naji malam ali dan madini bukira lahu abdurrahman ibn ziyad fa qala kana inda ashabina da'ifa mutum ne mai rauni a gun malaman mu wa ra'aytu abdurrahman خطط على أحاديث عبد الرحمن بن ابن أبي الزنادي ناقا مالا عبد الرحمن شيني ابن مهدي كنا يا جالا يا سسو كحديثا وانا متمي وقال أبو حفص أمر بن علي عبد الرحمن بن أبي الزنادي فيه ضعف جمالا أبو حفص كنا ما حدث بالمدينة أصف مما حدث ببغداد abin da ya karanta a Madina ya fi inganci akan wanda ya karanta a Bagdada وكان عبد الرحمن يعني ابن مهدي يخط على حديثه عبد الرحمن دم مهدي kasance yana soki hadisan shi wa kana la yuhaddisu an Abdul Rahman ibn Abi Zinad baya hadisi daga wannan tabarana shi qala Abdul Karim ibn Ahmad ibn Shu'aib an-Nasa'i dan gidan ainihin al-Imam an-Nasa'i Abdul Karim yace haddathana Ali malam Ahmad dan Shu'aib an-Nasa'i babanmu ya ba mu hadisi qala Abdul Rahman yace Abdul Rahman ibn Abi Zinad da'if wa Abdul Wahhab ibn Musa haza matrukun shi malamin shi ɗalibin abdurrahman ɗan zinatin kina cikin isnadin shi ne abdulwahab ɗan musa in ji imamu na kai ce abun waki ne matruki ya ƙara cewa wa ahmad ibn yahya wa muhammad ibn yahya majhulani su ne waɗancan na baya ahmad ɗan yahya al-hadrami da ainihin muhammad ɗan yahya abu awana az-zuhri waɗannan ba a san su ba wa muhammad ibn hasan ibn ziyad sai kuma muhammad ɗan hasan ɗan ziyad هذا هو أبو بكر النقاش محمد دان حسن دان زياد دينن مولى الأنصار da muka ji a cikin isnadin sunan shi Abu Bakar al-Naqash al-Muqri malamin karantar da hadda din fi hadisihi manakiru bi asanida mashhura a cikin hadisan shi akwai abubuwan kyama wanda suke zo da isnadoji sanannu sai dauki isnadi mai kyau sai ya saka wata muguwar magana ko malami ne mai karantar da Qur'ani qala Abu Bakar al-Khatib to za ku ga malam abubakar khatib shi ne ma a cikin isnadin khatib al-baghdadi to ga abin da yake faɗa ci yace haddathani ubaydullah ibn abul fatih an talha ibn muhammad ibn ja'far annahu zakara an-naqash fa qala kana yakdhibu fil hadith aka ambaci abubakar an-naqash aka ce ai yana yin ƙarya a hadisi makaryaci ne qala abubakar sai khatib yace sa'altu abubakar al-barqani an an-naqash fa qala kullu hadithihi munkar ce duk hadisan shi abun kyama ne wa qala muhammad ibn yahya al-karmani سميت هبة الله هبة الله بن الحسن الطبري امام الطبري كنا ذكر تفسير النقاش فقال ذاك اشفاء الصدور وليس بشفاء الصدور yace wannan hadisin wannan littafin sunan shi shifa'us sudur sai yace a ba shifa'us suduri bane ishfa'us sudurin shifa'us suduri warkar da zakata ishfa'u kuma fa rufe zukata yi ma zukata shamaki yace ai shamaki yake wa zukata baya baya warkar da su jama'a to kun ji wannan daga malam al-Imam al-Jawzani na ɗaya kenan na biyu sai al-Imam Abul Faraj Abdurrahman ibn al-Jawzi babban malamin hadisi da tarihi da wa'azi a littafin shi shahararre shine gashi Kitabul Mawdu'at ka ji tu wannan dai tun kamar shekara 800 baya da haka ba magana yin izala bace kenan wannan bai san izala ba bata san shi ba ba ruwan shi ta ba ruwanta da shi ina fata mun gane wannan ga Abubakar ibn al-Jawzi mai talbisu iblis mai littafai da yawa gashi nan ibn al-Jawzi ya rasu hijira shekara 597 kamar shekara 800 kenan shi ma da 41 yau da rasuwarsu wannan littafi na shi mawdu'atul kubra kowa ya san shi an buga wannan bugun a 2006 kamar shekara goma da suka wuce a daru bin rajab wadda ke ainihin kasar abin nan kenan kasar alkahira gashi ko kasar alkahira ma kasar izala ce ba kasar izala bace ko gashi ibn jawzi yake cewa babun fi ikrami abawaihi wa jaddihi babun da ke bayani akan hadisai na ƙarya da suka zo akan girmama iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kakansa lamba hadisi na 630 ibn juzi yake cewa ukhbirtu an abi al-hasan yahya ibn al-husayn ibn isma'il al-alawi irin isnadin can ne قال أنبأنا أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسين الحسني قال حدثنا زيد بن حاجب قال حدثنا محمد بن عمار الأطار قال وحدثني علي بن محمد بن موسى الغطفاني قال حدثنا محمد بن هارون العلوي قال حدثني محمد بن علي بن حمزة العباسي قال حدثني أبي قال حدثني علي بن موسى بن جعفر قال حدثني أبي أن محمد أن جعفر بن محمد أن أبيه أن علي بن الحسين أن أبيه أن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيك da keke irin hadisin can ne هبط علي جبريل فقال يا محمد إن الله يقرئك السلام ويقول إني حرمت النار على صلب أنزلك وبطن حملك وهجر كفلك فقلت يا جبريل بين لي فقال أما الصلب فعبد الله وأما البطن فآمنة بنت وهب وأما الحجر فعبد يعني عبد المطلب عبد المطلب وفاطمة بنت أسد قال المصنف sai malam ibn jauzi ya ce haza hadisin mawdu'un bila shakk wannan hadisin ƙarya ne babu shakka akan ƙaryar shi wa isnaduhu kama tara ki isnadin gashi kana gani ma'ana ka san isnadi baka da kwantsa idan ka ta isnadi ka san me aiki nufi qala ba'du huffazi khurasana wani daga cikin malaman khurasan yace kana abul husaini yahya ibn al husaini al alawi rafidiyan ghaliyan wancan malami al yahaya dan Husaini dan Isma'ila yace bakin dan Shi'a ne baki kirin wa kana yadda il khilafata bi Jilan a garin Jilan ya kasance yana da'awar cewa shi halifa ne wajtama alaihi khalqun kathirun wala yaktalifu almuslimuna anna Abdul Muttalibi mata kafiran musulmai ba su da sabani akan cewa Abdul Muttalib ba fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kakan shi kai ko ya mutu kafiri wa kana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yawma idin samani sinin lokacin manzo Allah shekara shi takwas a duniya wa amma abdullahi shi kuma abdullahi fa innahu mata shi ko ya rasu ne ma wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam himlun manzo Allah yana cikin mahaifiyarsa wala khilafa annahu mata kafiran babu sabani akan cewa abdullahi mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu ne kafiri wa kadhalika aminatu matat li wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sittu sinina haka amina ta rasu manzon Allah yana da shekara shida wa amma fatimatu bintu asad fatima uwar yar asad fa mahaifiyar aliyu fa innaha aslamatu wa bay'at wala takhtalitu bi haula'i ta musulunta kuma ta yi mubaya'a ba ta cakudewa da waɗannan sai ci gaba da cewa babu islami amina bintu wahab lamba hadisi na 631 babun bayani akan musulunta amina yar wahab qala anba'ana muhammad ibn ali al-mudir qala anba'ana abubakar أحمد بن علي بن ثابت خطيب كنا قال أنبأنا القاضي أبو العلاء الواسطي قال حدثنا الحسين بن علي بن محمد الحنفي قال حدثنا أبو طالب عمر بن الربيع الزاهد قال حدثنا علي بن أيوب ابن أيوب الكعبي قال حدثني محمد بن يحيى الزهري أبو غر أبو غزية قال حدثني عبد الوهاب ابن موسى قال حدثني مالك بن عنس عن أبي الزنادي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت عائشة تكتشوا حج بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم hajjatal wada'i manzo Allah ya je da mu aikin hajin bankwana famarra bi ala aqabatil hajuni sai ya wuce da ni ta wajen ainihin bakin gabar wannan kwazazzabo da ake ce mahajun wa huwa bakin hazinun manzon Allah yana ta kuka cikin bakin ciki mugtammun ya bakin ciki ya bayyana a fuskar shi fa bakaitu li bukai rasulillahi sallallahu alaihi wasallama nayi kuka da naga manzon Allah yana kuka nayi kuka tace summa innahu nazala sannan ya shiga cikin kwarin faqala yace ya humaira istamsiki yake yan wannan jammata dan tsayanan jirani fansanattu ila jambil ba'iri sai na jingina da jikin raƙumin fama kasa anni tsawilan ya je ya daɗe ya banni ni kaɗai sun innahu ada ilayya wa huwa farihun mutabassimun sai ya dawo yana farin ciki yana murmushi fa qultu lahu sai na ce da shi bi abi anta wa ummi ya rasulullah nazalta min indi wa anta bakin hazinun mugtammun fa bakaita li buka fa bakaitu li bukaika thumma innaka utta ilayya wa anta farihun mutabassimun ya manzan Allah ka tafi ka banna ina cikin ka tafi da bakin ciki ka banna ina ta bakin ciki nima nayi kuka saboda na kai kuka yanzu ka dawo da farin ciki me ya faru fa amma me ya faru fa amma ya fa amma fa amma za ya rasulullah me ya faru ne fa qala yace zahabtu li qabri ummi amina naje kabarin uwata ne amina fa sa'altu Allah an yuhyiha na roki Allah ya rayan mana da ita fa ahyaha Allah ya rayar da ita fa amanat bi tai imani da ni wa raddaha Allahu azza wa jalla sai Allah ya maida ita matacciya wannan hadisi malam yace qala al-musannifu hadha hadithun mawdu'un bila shakk wannan hadisin ƙarya ne babu shakka akai wallazi wada'ahu wanda da ya kera hadisin nan inji mun jauzi qalilul fahmi yana da karancin fahimta adimul ilmi jahidin iz law kana lahu ilmun da mutumin da ya kera wannan malami ne la alimahu anna man mata kafiran da ya san da ilimin shi ya gaya mai cewa duk mutumin da ya mutu kafiri la yanfa'uhu an yu'mina ba'da raja'a imanin da zai bayan ta da shi ba zai mishi amfani ba da ranar alkiyama akwai wanda su ma za su ce to sun yi imani za mu zo mu karanta hadisin baban ibrahimu alaihi salam wanda ranar alkiyama bukhari ya ruwaito in aka tashi alkiyama annabi ibrahim zai gan shi ya ce kaga abin da nake gaya maka baka ji ba sai ce to ka je ka ce wa Allah yanzu na yi imani Ibrahim ya zo yana rawar jiki yana murna sai Allah ya ce ka fita wannan batun babu ruwanka sai a mai da shi surar wata dabba kura ko wani makamanci haka a yanka a wurga shi cikin wuta yana cikin Bukhari ma'ana wanda ya riga ya mutu da kafirci to imanin da zai bayan ya anta da shi bai da wani amfani shine rashin hankalin da rashin ilimin wanda ya kira wannan hadisin Jimul Jozi bal la bal lau amana indal mu'ayana kai haka ko da ma yayi imani ne san da ya ga mutuwa ta ganshi keke da keke lam yamtafi ba ta mishi amfani ba wa yakfi fi radd hadha al hadith qawluhu ta'ala yana daga cikin abin da zai isa ai raddin wannan hadisin fadin Allah da yake cewa fa mutu wa huwa kafirun wanda di ya mutu yana kafiri to ta kare wa qawluhu fi sahihi da fadin manzo Allah cikin hadisi ingantacce da yake cewa استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي ومحمد بن زياد هو النقاش وليس بثقة yace wa Ahmad ibn Yahya wa Muhammad ibn Yahya majhulani ba a san su ba wa qad qama aqwamun yad'una ahaditha wa yadussunaha fi kutubil mughaffalina mughaffilina fayarwiha ulaika an samu wasu wanda suka dinga saka hadisai a cikin littafan wasu wawaye su kuma su dinga karanta da hadisan haka qala al musannifu qala shaykhuna abul fadli ibn nasir hadha hadithun mawdu'un wa umm rasulillahi sallallahu alaihi wasallama matat bil abwa'i bayna makkah wa madina wa dufinat hunaka wa laysat bil hajuni yace ai daga cikin mawatar da ke cikin isnadin cikin kissar wannan mata ta mutu ne a wani waje mai suna al-abwa tsakanin makka da madina ba a al-hajunu ba da aka mai kai kabarin ta can wannan hadisin jama'a baya ga wannan malamin akwai malamai da dama kamar ibnu arraq da ainihin ash-shaukani zamu zo mu ji daga gare shi dukkan sun tabbatar da hadisin bai tabbata ba maudu'i ne haka zahabi a cikin at-talkhis duk waɗannan su ma yan izala ne duk ba yan izala bane duka musulmai ne ko ba haka ba jama'a malamai ne kuma su ne asalin ma malamai baka ji daga cikin su wani ya kyamaci karatun ba to daga ciki amma akwai malam suyuti kusan suyuti wani lokaci kamar dan dariƙa yake Allah ya gafarta mishi yana dan jinin dariƙa dariƙa haka a littafin al-alil masnu'a fil ahadith al mawdu'a gashi wannan mujalladi na ɗaya ne na darul kutub al ilmiya al-imam as-suyuti abdurrahman as-suyuti ya wannan littafin ya same suna al-la'al al-masnu'a fil ahadith al-mawdu'a ba shi ba za mu karanta shi ba za mu ishara ne kawai amma za mu zo mu ji mala albani zai mai raddi ya mai addu'a Allah ya gafarta mai da yazo cikin wannan magana da yazo ya kawo hadisin jama'a ya kawo a cikin kitabul manaqib ya kawo daga jawzdani kamar yadda muka ji anan ya kawo daga ainihin wato al-imam ibn al-jawzi abul farj ibn al-jawzi ya kawo daga ibn shahin ya kawo daga khatib al-baghdadi a cikin as-sabiq wal-lahiq da yazo sai ya ce yace qala al-hafiz abul fadl ibn nasir a shafi na 245 a wannan bugun da aka buga a 1996 taba'a ta farko ta darul kutub al-ilmiya suyuti da rasuwar shi yau jama'a ya rasu hijira da shekara 911 ko 911 wajen shekara 400 da wani abu kenan 400 da dori da kusan 500 ko to kaga nan da yazo sai yace a al-imam muhammad abul fadl ibn nasir ya ce mawdu'un hadisin na ƙarya ne wa Muhammad ibn Ziyad huwa naqash laysa bi thika wa Ahmad ibn Yahya wa Muhammad ibn Yahya majhulani qultu ni suyuti sai nace as-sawabu abin da yake daidai al-hukmu alayhi bi dha'fi la bil wadi sai dai a dai a ce hadisin nan dai mai rauni ne amma dai ba na ƙarya bane yana so ya rage matsala ko wa qad allaftu fihi juz'an sammaituhu nashrul alamain al-munifain fi ihya'il abawain sharifai yace na ma rubuta littafi na musamman akan hadisin shine sunan littafin nasharul almain munfiyain fi ihya'il abawain sharifai littafin an ce dan karami ne wallahu alam ba a samu littafin ba amma dai an samu maganganu a cikin littafin shi yayi kokarin diyi da zai yi ta yan dabaru dan duk sanda malami yake dabara za iya ganewa kaida ce sananniya shine duk malami jama'a in ya faɗi magana in yana da hujja ko rawar jiki yake so ya faɗi hujja ya fi kowa gaggawa faɗan hujja in ya ce kaza haramun ne zai ce saboda Allah ya ce kaza saboda manzan Allah ya ce kaza ko malam wane ne ya ce kaza haramun ne duk malamin da ke magana in yana da hujja zai faɗi wannan idan ku gaji malami ya ce kaza ba kyau bai ce saboda ko wani ba ko qur'ani ko hadisi ko wani ko to ka san shi ke haramtawa yanzu sai dai ta cewa to saboda yanayin abun in an kalla kaza zai ta kawo yan dabaru ne mu kula da wannan da kyau idan malamai suna magana duk abin da malami ke da hujja ba zai numfasa ba sai ya faɗi hujja saboda tafi mai zaman lafiya tafi kuma gasgata magana shi to da haka siyudi da ya bai sai ya ta kwana kwana ya ta kwana kwana gashi nan ya ta kawo maganganu waɗanda yake so da su ne zai inganta wannan maganganu to waɗannan maganganu nashi daga ƙarke dai shi kanshi bai inganta magana ba sai dai waɗannan atifar da take jan mutane ta jira shi tun anan littafin fawaidul majmu'a na ainihin wato ash-shaukani gashi shaukani ya rasu bayan siyuti ya rasu hidayar shekara 120 1250 kamar shekara nawa kenan shi kuma kamar 180 da wani 188 kaga shi nan nan kusa ne ko malam muhammad ibn al-shaukani a cikin littafin nashi mai suna al-fawaidul majmu'a fil ahadith al-mawdu'a fawaid da ya tattara akan hadisai na ƙarya tun anan ya fara yi masu yutsi ainihin wato gugar zana cewa abin da su yutsi ba daidai bane duk da bai fito karara ya faɗi maganganun ba gashi wannan bugun jama'a bugun ƙasar wani ƙasa aka buga shi darul kutub ilmiya beirut su suka buga shi babu babu date ba su sa date inda suka buga shi ba muna faɗa ne saboda idan ka je zaka bincika ka san kwafin da aka yi amfani da shi wannan tahqiqin Abdurrahman ibn Yahya al-Muallimi babban malami da shi da ainihin Abdul Wahhab ibn Abdul Latif wani babban malami a Jami'ar Azhar Jami'ar Azhar ba jami'a ba jami'ar Madina ba su suka tahqiqin kuma ba su karyata wannan magana ba ƙasa gashi inda yace a shafi na 322 yace hadisu zahabtu liqabri ummi fasa'altu Allah an yuhyiha fa ahya fa amanat bi وردها الله تعالى رواه الخطيب عن عائشة مرفوعا وراه ابن شاهين عنها قال ابن ناصر هو موضوع وفي إسناده محمد بن زياد النقاش ليس بثقة وأحمد ابن يحيى الحضرمي ومحمد ابن يحيى الزهري مجهولان تير مغنغني وقال ابن هاجر في اللسان أما محمد ابن يحيى فليس بمجهول بل معروف وفي وفي وقال في الميزان ابن هاجر كنا أمين ذهبي كي في ترجمة أحمد ابن يحيى الحضرمي روى عن حرملة التجيبي التجيبي ولينه ابن يونس وأما النقاش فقال الذهبي سار الشيخ المقرئين في أسره يا زما malamin karatun Qur'ani a zamanin shi ala da'afin fi duk da yake mai rauni ne sai sai malam sai malam shaukani ya ce wa qad aqalal fil la'ali a cikin al-la'ali ya tsawaita al-kalam ala hadha al-hadith malamin mai la'ali ya tsawaita zance akan wannan kaga alamar suka ko wa qala har ma yace was-sawabu al-hukmu alayhi bid-da'fi la bil-wadi kamar da muka ji wa qala kuma har yace wa qad allaftu fi zalika juz'an intaha ce abin da dai yace kenan wa fi ba'd al-alfaz al-hadith anna nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ala Allah sa'ala rabbahu an yuhyiya abawayhi fa ayahuma fa amana bihi thumma amatahuma a wata riwaya an ce su duka biyin ne gashi nan dai ya mishi wannan ainihin guga zanen to baya ga wannan jama'a malam albani muhammad nasiruddin wani malami da Allah ya sa mishi albarka a cikin ilimi jama'a gashi daga littafin as-sahiha dinsa a cikin wannan shine mujalladi na shida kismi na farko wanda a cikin shi akwai hadisai daga lamba ta 2501 zuwa 2800 wannan shi littafin silsilar sahiha ta albani a cikin wannan littafin jama'a a shafi na ɗari ɗaya da saba'in da bakwai lamba hadisi na dubu biyu da ɗari biyar da casa'in da biyu mala albani ya ce inna abi wa abaka finnari matanin hadisin kenan ubana da ubanka suna wuta akhrajahu at-tabarani fil kabir حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا أبو قريب حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود بن أبي هند عن العباس بن عبد الرحمن ابن عمران ابن الحسين قال جاء حسين الى النبي صلى الله عليه وسلم عمران دان حسين yace baban shi Husainu yazo gun manzon Allah qala yace ara'aita rajulan kana yasilu rahima me zaka ce game da mutumin da yake sadar da zumunta wa yuqri'u dayf dayf yana taimako yana saukan baki yana musu kirki mata qablaka amma ya mutu kafin musulunci fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace fa zakarahu ya ambaci hadisin cewa inna abi wa abaka finari fama mabat 20 laila hatta mata mushrikan wannan mutum wato ba a wuce dare 30 dare 20 bai mutu bai imani ba qultu ni albani nace hadha isnadur rijaluhu kulluhum thiqat ghayrul abbasi ibn abdurrahman wa huwa maula bani hashim waɗannan mazaje dukkanin su amintattu ne in banda abbas dan abdurrahman shine maula bani hashim wanda ke cikin isnadin wanda yake ainihin wato yake riwaya daga Imranu dan Husaini kenan shine Abu Hindin an an Abbas ibn Abdurrahman maula bani Hashim la yu'raf ba a san shi ba illa bi riwayati Dawud anhu kama fi tarikh al-Bukhari wal jarh wa ta'dil wa lam yadhkura fihi jarhan wa ta'ala ta'dilan da Bukhari da Ibn Abi Hatim ba su ambaci kirki ko rashin kirki game da shi ba fa huwa majhulun wannan mutumi abun watsi ne wa qawl al-hafiz fi at-taqrib sorry ba a san shi ba majhuli ne ko sai ibnu hajar ya ce a cikin taqrib masturun sahawun minhu yayi rafkanuwa li'annahu bi ma'ana majhulil hali eh yace mastur yana majhulil hali wadhalika li'annahu nassa fil muqaddima anna hadhihi al martaba inma hiya fi marrawa anhu akthar min wahidin wa lam yuwaffaq shine mutumin da yake mai riwaya daga gare shi ya wuce mutum daya amma ba a tawassaka shi ba qultu ni ku albani sai na ce waza hala anhu al-haythami fa qala fil majma' haythami ya ya rabkana daga wannan magana sai ya fada cikin majma'uz zawaid yace rawahu tabarani fil kabir wal jaruhu al-jaru sahih tabarani ya fitar da shi da mazaje waɗanda suke mazajen hadisi ingantacce wadhalika li anna al-abbas hadha lam yukharrij lahu shaykhani wannan abbas bukhari da muslim su da hadisin shi ba wala baqiyatu sitta hakanan sauran malamai shida wa inna ma akhraja lahu abu dawuda fil marasil wal qadar abu dawud da sujistani ne fitar da hadisin shi a cikin kitabul marasil da kuma kitabul qadri wa hadithu fil marasil yushbihu hadha fil ma'ana hadisin sa dake cikin kitabul marasil na abu dawud ya kama da wannan faqad akhrajahu fihi min tariqi dawud aidan anhu qala ya fitar da shi abu dawud ya fitar da shi a cikin marasil a lamba ta 508 cewa jaa rajulun ila al-abbasi faqala ara'aita al-ghayba al-ghaytala shin me zaka ce game da wata mata mai suna gaitala kahinatu bani saham bokanniya ce a wannan kabila finnari ma'a abdul mutallib kana ganin ita ma yan wuta ce tare da abdul mutallib fasakata sai abbas ya shiru sun makala ara'aital gaitala me zaka ce game da gaitala yana so ya soki abdul mutallib abbas ne nuna mishi ai babanka na wuta to wance fa fa waja al abbas anfahu da abbas yayi fushi kawai sai naushe shi a hanci ya fasa mai hanci faja ila annabi sallallahu alaihi wasallama faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo gun manzo Allah manzo Allah ya ce ma balu ahadikum ahadukum yu'zi akahu fil amri wa in kana haqqan me zai sa ɗayan ku ya cutar da ɗan uwan shi akan wani abu kuma abin gaskiya ne haka naushi wani ka fasa mai hanci kuma akan gaskiya ya faɗa kaza rawahu ibn sa'd fi tabaqati bi atamma minhu ibn sa'd a cikin tabaqati ya fitar da wannan da riwaya mafi cika wal hadisu akhrajahu al jawzqani fi al abatil wal manakir kamar yadda muka jigo min tariqin ukhra an dawud ibn abi hamd abi hind fi jumlati ahadith ukhra tadullu kullaha kulluha hakaza ala anna man mata fil jahiliyyati mushrikan fa huwa fi an hadisai da yawa jawzqani bayan da ya kawo waɗannan da'ifan kamar yadda ya faɗi sunan littafin akwai kuma siha wal mashahir sai kawo ingantattu waɗanda suke suke suke akasa waccan ma'ana cewa duk wanda ya mutu a jahiliya kuma cikin shirka to ya mutu dan wuta walaysa min ahlil fatara baya cikin ahlil fatara kama yadhunnu kathir minan nas ka zaka jahilai suke cewa ai ahlil fatara ne ahlil fatara ba wani ahlil fatara jama'a irin wannan ne da suke faɗa za mu zo mu ji bayani akan insha Allah wa bi khasatin shi'ati minhum musamman in shi'a wa man ta'assara bihim min as-sunnah da wanda suka ta'asirantu da wannan daga cikin ahlus sunna kamar yadda muka sani anan ahlus sunna da musulmai da yan izala har da ma wasu da ake ganin yan salafiya ne dai suna jin tsoron wannan karatu saboda tsoron kar yan tsarika su soke su su ce sun kafa da iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma tsoron kar a ce da kuma jin nauyin abun sun ki yadda da shi to wannan shine muke cewa jama'a rashin yadda da manzo Allah ne kenan manzo Allah fa shi ya faɗi wannan za a ce ne shin ya tabbata ya faɗa e ya tabbata to haka yake ko ko bai tabbata ba lalle ya tabbata ya faɗa waɗannan abubuwan kuma da suke ƙoƙarin su kawo su counterin wannan karatun su kuma ba su tabbata ba to kenan da gaske ne manzon Allah ne da kanshi ya faɗi wannan karatun to me yasa baka imani da abin da yafi wannan nauyi da manzon Allah ya kawo labari a Qur'ani kala kala ga suna amma ba za ka imani da wannan ba me yasa shine wanda muka fara albani zai mana wannan bayanan wa min tilka alahadith ma rawahu hammad ibn salama an thabit an anas anna rajulan qala ya rasulullah aina abi wani mutum yace ya manzo Allah ina ubana yake qala fi nari ce ubanka yana wuta falamma qafa da ya juya da ahu manzo Allah ya kira shi fa qala yace fa zakara hadisa tarjama harfan bi harfin ya ambaci wannan hadisin inna abi wa abaka fi nari wannan hadisin muslim ya fitar da shi da abu awana da abu dauda da jawzkani ya inganta shi da Imam Ahmad da Abu Ya'la Al-Farra da Ibn Hibbana da Baihaqi min turqin an Hammad ibn Salama bi wa minha daga ciki akwai Sa'ad ibn Abi Waqqas al-mutaqaddim fil mujallad al-awwal bi raqam hadisin Sa'ad dan Abi Waqqas wanda ya gabata a mujallad na farko da lamba 18 cewa haythu ma mararta bi qabri kafirin fa bashirhu bin nari duk inda ka kabarin kafiri ka mushi bishara da wuta faraje sababahu hunaka kuma ka duba dalilin fadan hadisin fa innahu bi ma'ana hadisi tarjama liman ta'ammalahu ma'anarsa ɗaya in kada ka lura wa inna mimma yatasilu bi hadha al-mawdu'i qawluhu sallallahu alaihi wasallam lamma zara qabr ummi malan yace na daga cikin abin da ke da alaka da wannan kabiya shine fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da yaje kabarin uwarsa yace ista'azantu rabbi fi an astaghfira laha falam ya'dhalli wasta'azantuhu fi an azura qabraha fa'adina li alhaditha rawahu muslimun wa ghayruhu muslim ya fitar da shi da shi da waninsa wa huwa mukharrajun fi ahkamil janaiz min hadisi abi hurairata wa buraida falyuraji'uhu ma man sha'a nayi takhrijin su daga abu huraira da buraida a cikin littafin ahkamul janaiz shafi na 187 zuwa da 8 wal ahadithu bi hadha al babi kathira wa fi wa fi ma dhakarna khairu khairun kabirun wa baraka akwai hadisi tewa game da wannan mas'ala abinda aka ambata ya wadatar anan wa alam to zai yi nasiha ya ce ka sani ayyuhal akhul muslim ya kai dan uwa musulmi anna ba'adan nasil yau wa qabla yau wasu mutane a yau da muke rayuwa da kuma tun kafin yau lasta idada indahum liqabuli hadhihi al-ahadith as-sahiha zukatansu basu shirya wa karban waɗannan hadisai ba wa tabanni ma fiha min al-hukmi zukatansu basu shirya ma yadda da hukuncin da ke cikin wannan hadisan ba bil kufri da kafirtawa ala walidai rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kafirta iyayen manzon Allah ba bal inna fihim man yadhunnu annahu min ad-du'ati ila al-islam akwai masu riya cewa su malaman musulunci ne zamu zo mu ji wasu daga cikin su kamar wani mutum mai suna al-buti ad-doktor al-buti babban malami a jami'ar Dimashq wanda aka kashe shi kamar shekara uku da suka wuce za ku tuna a rikicin nan na Syria zamu yi magana akan shi insha Allah na daga cikin wanda ya dinga yayata wannan abin har rubuce rubuce yayi da'iya ne babban malami ne an- ana ji da shi a duniyar musulunci har an ba shi kyaututtuka na duniya ba ɗaya ba biyu ba yana daga shi isha- shi- shi yake ishara ana Liyas- liyastankira ashaddal istinkari suna musu munin musu at-ta'arrud li dhikri hadhihi al-ahadisi wa dalalatiha as-sariha suna musun amma ambaci wannan hadisan ba su yadda ba suna ganin fadan wannan hadisan ko karanta su to wani bala'in kiyayya ce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bude kofar bala'i na san mutumin da yake kantar da sahih muslim a kamar ta zaure in aka zo hadisan tsallake su kawai yake ba a fasarawa wani shaidani a nan Kano ya taba yin karatu dan gidan Nasir Kabara yayi iyayin shi yace hadisan masu rauni ne zamu zo mu ji wannan magana yayi iyayin shi wa fashala fi zalika ya nuna cewa ai Hammad dan Salama wai yayi yayi yayi yayi abin nan yayi wahami a hadisin wa fi itikadi albani yace ni a aqidata anna hadha istinkar wannan musu innama yansabbu minhum yana aukawa ne alan nabi sallallahu alaihi wasallam idan kana musu kana inkarin wannan hadisin to manzo Allah kake yi inkari allazi qalaha dan shi annabin ne ya faɗa in saddaqu biha in sun yarda da gaskiya hadisin annabi ne ya faɗe su wa hadha kama huwa zahirun kufrun bawahum yau manzon Allah inkarin abin da ya faɗa ka tabbatar ya tabbata da gare shi wannan kafirci ne a fili au alal aqal ko kuma alal aqalli a ce alal a'immati suna inkari ne ga limaman nan su muslim da sauransu allazina rawauha wa sahahuha waɗanda suka ruwaito su suka inganta su fa hadha fisqun idan irin wannan ne fasikanci ne au kufurun sarahun ko kuma kafirci ne a fili li'annahu yalzamu minhu dan ma'ana haka tashkikul muslimina bidini sanya musulmai a cikin shakka game da addinin su kenan yanzu kana cewa a cikin muslim akwai abubuwan da sai in sun yadda da sun dace da sarranka za a yadda da su li'annahu la tariqa lahum ila ma'rifatihi wal iman bihi saboda babu yadda musulmai za su san wani abu na addini ko su imani da shi illa min tariqi nabiyihim sallallahu alaihi wasallam sai ta hanyar manzon Allah kama la yakhfa ala kulli muslimin basirin bidinihi kama yadda haka yake a fili yake karara ga duk wani musulmin da yake yana da basira akan addinin shi fa idza lam yusaddiqu bi hadha li adami muwafaqatiha li awatifihi in ya zama mutum ya ki yadda da wannan saboda abin bai dace da irin adifarsa ba wa azwaqahum da dandanan bakinsa ba wa ahwa'ahum da san zuciyarsu ba wannasu fi zalika mukhtalifuna ashad al-ikhtilaf mutane kuma suna da sabani game da dandano suna da sabani game da tunani suna da sabani game da san zuciyarsu da ra'ayinsu mutane suna da sabani sosai game da waɗannan da haka in kai naka bai dace ba na wannan ya dacewa da kaza na wannan ya dace da kaza yace wannan kana fi zalika fathu babin azimin jiddan li raddil ahadith as-sahiha an buɗe wata ƙofa ƙatotuwa mai faɗi wajen tunkuɗa hadisai cewa da hadisin da bai dace da ɗanɗanona ko tunanina ko sarraina ba kawai sai in tunkuɗe shi wanda da ya dace da su ko bai inganta ba kawai sai in tabbatar da shi wa hadha amrun mushahadun li yau wannan abin shi muke gani yau ƙarara min kathir min al-kuttabi agun mafiya yawa daga cikin marubuta kuttab ba malamai ba masu gangancin rubutu allazina btuliyal muslimuna bi kitabati waɗanda aka jarabci musulmai da rubuce-rubucensu kal gazali kaman gazali mai fiqh sira wal huwaidi da wani mutum a ƙasar iraki a ƙasar abin nan subhanallahi ƙasar kuwait al huwaidi wa billik da malam billiku wa ibn abdul mannani duk waɗannan wasu batattu ne jama'a muna nan da irin su a nan ƙasa mutum kawai marubuci kawai zai zauna ya bi dare ya ta kufowa a cikin shamila da internet yana copy and paste bayan ɗan lokaci kawai sai editin sai ya fito da shi sai ya buga hayaniya ce kawai da san ran shi ya ƙaryata abin da yake ma'aluman min addini bidarura ai aljani baya shiga jikin mutum ai in ya shiga ma ba a iya magana da shi kaza kaza kaza duk ba irin su bane wannan su ne kuttabu din ai wanda aka jarabci musulmai da su a yau ƙaryata abin da adifa su ce kawai ta kasa yarda da shi hawa ɗinsu ne ya kasa yarda da shi amma abu ne wanda yake gaskiya ce ba ta amsan ta'awili Allah ya tsare mu wa amsalihim da ire-iren su mimman la mizana indahum li tasihil ahadisi wa tad'ifiha illa ahwa'uhum ahwa'uhum wanda ba su da ma'aunin gane hadisi ingantacce ko mai rauni sai san zuciyarsu wa alam ayyuhal muslim al mushfiqu ala dinihi ya kai musulmi wanda yake tausayawa kanshi da addinin sa ka sani anna ko ala dinihi an yuhdama bi aqlami ba'd almuntasibina ilayhi wanda yake jin tsoron kada a ruguza addinin Allah ta hannun wasu masu rubutu da sunan musulunci anna hadhihi alahadith wa nahwaha mimma fihi alikhbaru bi kufri shakhsin aw imanihim inma huwa min al'umur alghaybiyya hadisai ire-iren waɗannan da suka zo suna magana akan wane musulmi ne wane kafiri ne waɗanda mutane suka shuɗe to wannan fa gaibu ne ake faɗa allati yajibu al-imanu biha wanda wajibi ne annabi faɗo wani abu wanda ba wanda ya sani sai shi wajibi kai imani wa talaqiha bil qabuli wajibi ka karba li qawli ta'ala saboda Allah ya ce alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqina alladhina yu'minuna bil ghaibi Allah ya yabi mu'minai masu imani da gaibi yace al zalikal kitabu wannan littafi la rayba fihi babu wani kokonto a cikin sa fihi hudan lil muttaqina akwai shari'a ga muttaqina su wane ne su alladhina yu'minuna bil ghaibi masu imani da gaibu wa qawluhu da fadin Allah da yace wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim bai dace a ce ga wani mumini ko mumina bayan Allah da manzon Allah sun hukunta wani abu sai ya zama shi kuma ya da zabi aka san nasu ba fal i'radu anha wa adamul iman biha yalzamu minhu ahadu amrayn la salisa lahumma kau da kai daga waɗannan hadisai da kin yin imani da su ɗayan abu biyu ne wa ahlahuma murrun mafi daɗin su ma ɗaci gare shi wato gaba kura baya saya kina abu na ɗaya in ma takzibun nabi sallallahu alaihi wasallam ko dai ya zama in kai da sun inganta ka karanta manzo Allah kina wa in ma takzibu ruwati hasiqat kama ta kaddama ko kuma ka ce a baka yadda ba ƙarya suke annabi bai fara ba ka karanta su kenan su wa ana hina aktubu hadha ni albani sanda nake rubuta wannan magana a'lamu anna ba'da alladhina yunkiruna hadhihi al-ahaditha ويتأولونها تأويلا باطلا كما فعل السيوطي عفى الله عنا وعنه yace na san akwai waɗanda suke yin tawili mummuna su lalata hadisan nan kamar yadda Suyuti Allah ya gafarta mishi mu da shi Allah ya gafarta mana gaba daya fi ba'di rasailihi a wasu littafan shi innama yahmuluhum yahmiluhum ala zalika abinda ke jan su zuwa ga wannan guluhum fi ta'zimin nabi sallallahu alaihi wasallama wuce makadi da rawa da suke yi wajen girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa hubbuhum iyahu da kuma kauna da suke yi wa manzo Allah shine kamar yadda nake faɗa nan sun hada tsakanin kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma taurin kai wajen an sama ganganin shi fa yunkiruna an yakuna abawahu alaihi salatu wassalam kama akhbara huwa nafsuhu anhuma sai suka ce bas yadda da hukuncin da manzo Allah ya bada labari shi da kanshi akan iyayensa ba fa ka annahum ashfaqu alaihim minhu kamar kace sun fi manzo Allah tausayin iyayen wa qad la yatawarra'u ba'dhum wani su ma baya takatsantsan an yurkina fi zalika ila alhadith almashhur ala alsanati ba'd an-nasi alladhi fihi sai ya karkata ya kafa hujja da hadisi wanda yake ya shahara a bakin mutane wanda aka ce wai a cikin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya roki Allah ahya ahyallahu lahu ummuhu wannan da muka ji karatu akan shi ko wa fi riwayatin abawayhi wata riwaya kuma uba da uwa wa huwa hadithun mawdu'un batilun inda ahli ilmi hadisi ne na ƙarya abun watsi hadisin banza ne a wurin malamai kaddara kutuni wal jawzkani wa ibn asakirin wal zahabi wal asqalani duk waɗannan malamai manyan malaman hadisi a cikin su babu dan izala dara kutuni jawzkani ibn asakirin zahabi da ibn hajar duk waɗannan sun ce hadisin ƙarya ne to su ai malamai ko in ba waɗannan ba wa ghairuhum su da wasun su kama huwa mubayyanun fi mawdihi kama yadda kaji an bayyana a wuraren da aka faɗa waraje in shi ita kitaba al abatil wal manakir shine wannan da muka fara dubawa ko ka karanta littafin abatil da manakil juzkani bi ta'liqi doktor abdurrahman al-fariwa'i wa qala ibn ibn al-jawzi fil mawdu'at sai kawo magana ibn al-jawzi a cikin mawdu'ar wanda mun karanta ta hadha hadithun mawdu'un bila shakk wallazi wada'ahu qalilul fahmi adimul ilmi id law kana lahu ilmun la'alima anna man mata kafiran la yanfa'uhu an yu'mina ba'da ar-raj'a bal la bal la bal law amana inda al-mu'ayana ويكفي في رد هذا الحديث قوله قوله تعالى فيموت وهو كافر وقوله في الصحيح استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي دمن كرنت وانا ولقد أحسن القول في هؤلاء بعبارة ناسئة وجدة الشيخ عبد الرحمن اليماني رحمه الله في تعليقه في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للإمام الشوكاني akwai ta'aliki da wannan malami yayi Abdurrahman al-Muallimi ga ta'alikin nan gashi nan a nan ƙasa jama'a kun ganshi karatu duka gaskiya ne babu wani kare a cikin shi kaji inda muka dauko daga na albani ke dauko shi ga ta'alikin gashi nan shine wannan a ƙasa yace malam abdurrahman al-muallim dan shi wannan ta'alikin ga sunan shi a jiki abdurrahman al-muallim ko mun gani jama'a gashi nan shine ya wannan ta'aliqin shine albani ya dauko ta'aliqin yake cewa abdurrahman al-muallimi ya kyautata a ta'aliqin da yayi inda yake cewa kasiran ma tajmahul mahabbatu ba'da an-nas so da dama kauna tana wawushe kafan mutane fa yatakhattal hujja sai ya tsallake hujja wa yuhariba ya fara fada da ita shine abin da mutane suke wa mimman wa man wuffiqa duk wanda Allah ya bashi gamdakatar alima anna zalika munafil lil mahabbati shar'iyya ya san cewa wannan ya saba wa kauna ta shari'a zamu zo can gaba zamu magana akan bambancin kaunar shari'a da kauna ta soyayya ta yau da kullum da makamantan su wallahu almusta'an qultu wa mimman jamahat bihi almahabbatu as-suyuti afallahu anhu daga cikin wanda wannan kauna ta wawushe kafa shi akwai suyuti Allah gafarta mishi fa innahu mala suyuti ya karkata ila tashihi ihya hadisul ihya al-batil yaso ya inganta wannan hadisi dake cewa an ra'iya mu manzon Allah na ƙarya din nan inda kibarul ulama'i kama ta kaddama wanda yake ƙarya ne a gun malamai wa hawala fi kitabihi al-ali yayi kokari a cikin al-ali wannan kenan a cikin al-ali gashi nan shi ma bayyana lambar inda take anan da komai shafi na 200 da kaza zuwa da kaza ko 265 sai dai ga alama ba irin wannan bugun bane التوفيق يا قرين يا حدا بينه وبين حديث الاستئذان وما في معناه يا قرين يا حدا su bi annahu mansukh yace an yi naskhu ne wai wancan cewa da aka yi su yan wuta ne an soke shi daga baya sai aka zo sai aka tashe su aka raya su aka mai da su yan aljanna wa huwa ya'lamu min ilmi al-usul anna an-naskha la yaqa'u fil akhbari ya sani yana sane cewa a usul fiqh naskhu bai da alaka da abin da ya riga ya wuce a ce da annabuwa na annabi ne sai kuma manzo Allah ya ce yanzu kuma an soke shi daga zama annabi da wani ya mutu kafiri ne yanzu kuma an soke shi daga mutuwa kafiri da mutanen gari kaza musulmai ne yanzu kuma an soke su daga zama musulmai bayan sun shude shine al-akhbar wa inna ma fil ahkam ana samun nasku ne a cikin hukunce hukunce wadhalika annahu la yuqalu an yukhbira as-sadiq al-masduq an shakhsin annahu fi an-nari dan hankali ba zai dauka ba a ce annabi ya ce wani dan wuta ne summa yunsakhu dhalika sannan daga baya a zo a soke bi qaulihi yace innahu fil janna kama huwa zahirun ma'rufu ladal ulama kamar yadda malamai suka san wannan wanda an ce ya mutu kafiri ya shiga wuta sannan kuma a ce yanzu ya zama dan aljanna wa min jumuhihi daga cikin wafciya da zafin kauna ta yi wa siyuti fi zalika annahu arada an zikiri hadisin muslimin an anas al-mutabiq tazamatul ladis tazama irada mutlaqan hadisin nan na muslim wanda yake ya dace da wannan hadisin siyuti yayi kauda kai gaba daya daga barin shi irin abin da muke ba da labari cewa wasu suna yi in ana kantar da sai muslim a zaure in aka zo daidai wurin kawai sai a tsallake in za ka ja baki ma sai a ce a banda wannan tsallake shi ko kuma in ka ja kawai malam ya ce kawai to ja na gaba mu wannan an yi mana shi jama'a ba wai labari bane za a ce kawai ka ja hadisi na gaba walam yashir ilayhi adna ishara siyuti sam bai taba hujja ko ya kawo wannan hadisin ba a cikin karatun shi dake bal innahu qad ishtatta bihi alqalama alqalamu wa ghala biran shi yayi zarbabiya ya wuce makaɗi da rawa fa kama alaihi bid'af yace wai hadisin na da rauni muta'alliqan bi kalami ba'dihim fi riwayati Hammad ibn Salama yayi kafe ya makale da magana wasu akan Hammad dan Salama wa huwa ya'lamu annahu min a'immatil muslimina wa thiqati ya san cewa Hammad dan Salama limamin musulunci ne amintacce ne wa anna riwayatahu an sabitin sahiha riwayarsa daga sabitu ingantacciya ce بل قال ابن المديني وأحمد وغيرهما أثبت أصحاب ثابت حماد أنت حماد ما شيني ما في إنغانشي دقات كنت ألبان ثابت ثم سليمان ثم حماد بن زيد وهي سحاه حديثين إنغتتو قبادا وتدئيفه المذكور وانت الرونة وانت سيوتيه كنت قرأته قديما جدا في رسالة له في حديث الإحياء ناكرا تاشد دقيقة إن جاء الباني أولا لتاتي كنكني ديي yana so ya tabbatar da hadisin tayarwa kamar yadda muka ja faɗa da kanshi a cikin la'ali tab'ul hindi an buga a ƙasar hindiya wala ya tuluha yadi al'an hannuna ba zai kai gare ta ba yanzu da an kula kalamahu balatana an gaya muku maganar da ya faɗa wa ata tabba'a awarahu ko kuma na ba ainihin kurakuran shi na gyara su falyuraji'iha man sha'a tasabbuta wanda yake san tabbas ya koma ya dube ta ولقد كان من آثار تدئيفه إياه أنني لاحظت أنه أعرض عن ذكره أيضا في شيء من كتبه الجامعة لكل ما حب ودب daga cikin asar da suke nuna siyuti yana jin haushin hadisan nan shine hadisan ya ki ambatan su gaba ɗaya a littafan shi waɗanda ya tara duk wani tarka ma a cikin su irin mene misalul jami'us saghir domin jami'us saghir ya ce zai tattara hadisan da ya taba cin karo da su ne a duniya wanda suka inganta jami'us saghir wa ziyadatihi da kuma ƙare-ƙaren da yi bayan ya rubuta littafin ya mishi ƙari wal jami'ul kabir da kuma wanda ya tattara da hadisan da ya taba cin karo da su gaba ɗaya a duniya ingantattu da masu rauni da da'ifai da komai amma sai ya ki kawo waɗannan ya tsallake su kamar kace bai taba ganin su ba wani zalika khala minhu kanzul ummal wallahu almusta'an wala hawla wala quwwata illa billah yace wa ta'ammal alfarq farqa bainahu wa bain alhafiz albayhaqi sai ka kalli bambanci tsakanin suyuti da bayhaqi allazi qaddama al-iman wa tasdiqu ala qaddama al-iman wa tasdiqa ala al-atifati wal hawa suyuti ya taƙa makaunar manzo Allah bai kai bayhaqi ba kafin ya zo ya karantar da sunna bayhaqi ya karantar shekara da yawa bayaki na da littafai waɗanda suke nuna ƙaunar manzan Allah kamar khasa'isul dalailun nubuwa dalailun nubuwa wanda yake nuna tabbatar da annabawan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sunan kubra ga sunan burjik amma da yazo shi ya gabatar da imani da gazgatawa akan san zuciyarsa da ra'ayinsa fa innahu zakara had lamma zakara hadisa kharajtu min nikahin ghairi safahin na fito daga aure ba daga ainihin daduro ba qala akibahu sai ya ce a kasan shi wa abawahu kana mushrikaini a cikin sunan kubra ta bayhaqi yace iyayen manzon Allah kafirai ne bi dalili ma akhbarana sai kawo hadisi ka koma cikin sunan kubra ta bayhaqi yana nan a ciki mujalladi na bakwai da haka shi ma dan izala ne bayhaqi gashi kararai fada yace wa wa abawahu kana mushrikaini thumma saqa hadisa Anas hadha wa hadisa Abi Hurairah al-mutaqaddim fi ziyarati qabri ummihi sallallahu alaihi wasallam jama'a to kun ji wannan maganganu daga littafin ainihin wato mala albani muhammad nasiruddin idan allah ya kai mu mako mai zuwa za mu karasa wannan tattaunawa za mu kawo tarihi daga wani ɗaya daga cikin ahalul baiti ahalul baiti jikan manzala tsare salama ya tabbatar da wannan magana daga cikin littafin albidayatu wan nihaya har yanzu ba kawo magana dan izala ko kwaya ba sai dai kaga dama kana iya cewa albani ba wahabi ne gaskiya ne amma dai dan izala waɗanda kuke zagi su ma kansu yan izalan fa yanzu kyamar wani hadisin suke ‘yan izala kan suna kyama da sannan saboda su ma ba daga sai suke yi ba jama'a tun da mun ce annabi muke bi duk abin da annabi faɗa kawai mun yadda ba muna faɗan wannan don mu ci mutuncin wani ba ne ko ba ma ƙaunar iyayen manzo Allah tsare salama muna ƙaunar su kamar da manzo Allah yake ƙaunar su a matsayin iyaye shi sa ya kuka shi sa ya damu amma ya aka iya ya aka iya kaddara ta riga fata to ba za a ƙareta manzon Allah dan a goyi bayan wani ba manzo Allah ya faɗa sai a ce a'a saboda sarrai bari aki wannan kafirci ne jama'a ba zai musulmi ya wannan ba da haka haka wannan karatun yake wanda duk yake cewa ma wai yana ji kamar waiwai ne ya ji mu wannan ita ce aqidar mu aqidar mu duk wanda manzo Allah ya ce dan wuta ne to dan wuta ne ko manzo Allah ya da kanshi ya ce waɗannan iyaye nashi yan wuta ne dan haka haka za mu faɗa yadda ya faɗa ba za mu ƙara sharhi ba ba za mu ƙara komai a cikin taliki ba idan ta kama mu sai mu kuka akan wannan saboda takeicin kukan da ya shi amma dai ba za mu canza maganar shi ba domin shi Allah ya aiko mana shi Allah ya ce mu bi za mu tsorara anan sai Allah kai mako mai zuwa wannan taliki akwai sauran shi akwai handawo da aka babbayar game da waɗannan za ku iya zuwa da ragowar insha Allah na'am eh eh eh gaskiya ne musamman a kasashenmu abinda yake cewa wani malami ya ce idan wannan karatuka idan a cikin jahilai ne da sauran mutanen gari kar mutum ya bai faɗe su zai iya samun matsala da da'awar shi da rayuwar shi ma zai iya samun matsala gaskiya ne ai kaga mu taɓa ɗauko ta haka nan kawai ba karatu ne kawo kanta yanzu kuma mu nan gwargwaro za mu iya cewa mu ɗaliban ilimi ne kuma albani san da ya zo yana muƙaddimar musulmi haka ya ce idan aka yi karatun nan tun da shi ne sai ya fi haka zafi yawwa sai ya fi haka zafi yawwa ya ce wasu ma ya sun yi daga makarantar nan tun a lokacin yake wannan isharar cewa za a zo kan karatun za a ji yanzu kawai za mu taƙaita ne mu akan kawo hadisan amma albani tun da shi malami ne da shi ne katin nan sai mutane sai sai kowa ya tsorata wallahi sai kowa ya shiga ya shiga ta tayi shi yanzu dai ka ji hadisan sun inganta wanda suka tabbatar da kafircin su wanda kuma aka ce sun musulunta ba su tabbata ba kuma waɗannan hadisan ga tutun wanda Allah ne ya faɗi su gaskiya ne ba ko ina za ka je kawai da ka je wa'azi ka ce ai iyayen manzo Allah ma yan wuta bane ba haka ake ba dan sha manzo Allah ba haka kawai bai faɗa ba sai da wani abu ya faru wani sababi ta kai ga aka faɗa to haka in karatu kuma ya zo dole za a faɗa haka ne wannan ita ce magana gaskiya wallahu alam za mu dakata ana akwai taron pta da aka ce ana gaitan